Allah ya saka da alheri Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tukuci da gidan aljanna Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma da lafiya yara Allah ya musu albarka yara Allah ya musu albarka yara Allah ya musu albarka
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya tambaya ne akan wannan kalmar da shi yaron yake faɗa allahumma kafinihim bai ma shi ita sai ce da abin da ka so ya ce ga mutane za a addu'a mutum yana lissafa abubuwa da kansa ana yin haka ana yi tun zai iya lissafa abubuwa da kansa wanda yake gabansa yake so na alheri faɗa ana so allah iman kaza iman kaza iman kaza mutum zai iya in ya gama to kuma sai ya fawwala lamarin ga allah cewa kuma abinda ba zan tana ba ko hankali na ba zai kai ba na miƙa a gurin ka kama in na ijewa ne shi ma zai iya faɗan musifin da yake gani a fili ya nema a ije masa amma kawai ijewa zai nema kai ce ga ta yadda yake so ba a ba wa Allah shawara ba wane mutum mutum akwai mai hankalin da ya isa yau hakimi magana ina aka ga hankali ko hikima duk abin da ya taso sai ka bar masa ka roƙe shi yi magani kurin kai shiru amma ka ga ikaza ikaza a a gingimu da suka dinga tasowa shekarun baya a duniya ta musulmi sai ka ji mutane suna cewa allah ikaza ga kasashe kaza ce ai ba a yi wa allah haka ka isa ka ga wa ka shibge wa allah shibta ka ce ga inda kake so yi inda zai wannan abin da kake faɗa ƙarshen ta sai abu ya ƙara kwaɓewa amma aka yi shuru aka bar shi sai ga irin hanyar da yake bullowa da ita hankalinka ba zai kai ba kuma ya yi maganin abin fiye da duk inda ake tsammani shi sa ba a gaya wa Allah ya kaza sai dai a roƙe shi ya magani kawai a yi shuru eh haka ake yi amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh to sai ce kare nuna shi ko ta wani sa ka nuna shi amsa ita ce ta shi usman dan hudu ya ce amal bala'u falasna min ahali bala'in wa ba ahalinsa ba shi kenan kawai kar mutum ya kuskura ya nemi musifa ba a yi ko mutum ya nemi aron gama da abokin gaba ko mukabala da mutane kar kai sai dai lamu halata to kuma sai dai kai hakuri ba a yi sai na alayar jana ce ba ya neman musiba amma in ta zo kuma muna yake to ya san in ta wuce alheri ne zai biyo baya in an yi haƙuri amma ba a neman ta ita musifa fitina da bala'i yana da ahalinsa wanda allah ya halicce su a haka shi sa allah ya annabi alaihi yake cewa al'anbiya wa ashaddu nasi bala'an su suka fi kowace bala'i a yi a yi a yi kaga annabi Musa alaihi haka irin abin da ya game da shi da banu Isra'ila ka yadda aka yi da Fir'auna aka zo rana ɗaya Allah ya share Fir'auna kaf da shi da jama'arsa amma mutanen da aka yi haka saboda su da suka tashi kafin su je zango suka ga waɗansu suna bautar gunki sai suka ce amma sai ka ba mu gunki na zama bauta in ba da annabi ba sai mutum ɗora hannu ka ce abu ya ɓace ba an gama maganin abokin gaba fir'auna mai hukun a zauna abu allah sun ga darasi karara amma ta suke a basu gunki su bauta masa ya ce bal an tunkamun ta ci haluna da wawaye haka aka dinga fama aka zo ya da tsaibin mutum saba'in dattawa ba a samu aka ɗauki matasa nan da nan kashe gari duk suka zama da gemanya da saje ana zuwa munajati suka ce a nan ka ɓoye ubangijin arinan laha jaharata muna wani allah a fili ba aka zarfi mu sa'ikatu kai tsawa gaba ɗaya allah za ku kawo wasa shafe su annan wasu alaihissalam ya sai zai fuskanci kalubale zai ce laushi ita a halakta min kabul wa iya allah da haka ina ma da ni da su ka kashe mutum kafin yau ta ce na taro musu yan uwa na zo daman na tsara a kashe su ne saboda haka sai Allah ya tashe su haka da haka aka dinga fama to al- bala'i sai annabawa alaihi su ne suke ɗauka sai sun masalihuna sun mal'amsalu fal'amsalu ko gwargwadon darajarsa gwargwadon abin da zai gamu da shi shi yasa kar mutum ya nemi musiba ya nemi sauki wata rana annabi alaihi ya taɓa zuwa duba wani sai je yana cewa ubangiji wannan rashin lafiyar da nake ciki duk abin da za ka min a lahira na musifa tattara ka min a nan sai annabi ce bari musifar lahira jikinka da imaninka ba zai iya karɓar ta ba kafin kafirta za ka yi tuni ka tafi wuta ka dawo ce roƙi sauƙi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan shi za ka yi eh haka ake ba shi ba wasifa ba a neman ta Allah ka tsare mu ka yi mana magani eh to shine darasin da yake ciki eh
Allah ya saka da alheri sai an daga ni. Ku ba shi abin sosai ne sosai
sai na ji malamin yana da ita tambayar da ji sosai Ah, mu ɗalibai ne a makaranta da muke nazarin sciences to akwai topic da muka karanta na solar system yana magana akan duniya musamman wannan da muke rayuwa a cikin ta'as to is a glowing shape to sai na ji wani malami yana tafsirin farkon suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai yake cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci sammai guda bakwai wata saman wata hakan nan ƙasai guda bakwai wata ƙasan wata to malam tambaya ta shine wannan ƙasan a ina suke ne malam assalamu alaikum
to ah, shi dai ƙur'ani duk lokacin zai faɗa samawa ce yake cewa ardu kuma sai ce ardu kaɗai ƙasa kawai ke cewa ba ce ƙasai amma kuma bakwai ɗin ne wannan ita ce wadda muke ciki muke iya gani amma malamai sun ce akwai waɗansu daban-daban daban har zuwa ta hatar sara ita ce rufin kuma sauran ƙasa daga ita babu saura to wannan abin da malamai suka tabbatar kenan ƙasar ma bakwai ce kamar yadda wannan take amma iya wannan ita ce wadda muka sani illa watakila kai da minzar madubi na science da aka ɗauko ta ga ta nan a irin solar system wadda suna kewaya rana da su jupiter su uh, abin nan su venus abin nan mars da sauransu wannan kake kallo to ila akwai akwai waɗansu kamar da suka faɗa kamar yanzu ita kanta sama walƙar zayyana sama a duniya ya ce bi masabiha wannan saman ita ce ta kusa da muke gani amma can sai ya ce ɗaha ma an zana alaikal ƙur'ani da ta shiga illa ta zikiratan liman ya kasha tanzila mimman kalakal arda sai ce wasu samawatil ula sai suka ce su ko ba irin wayannan ba ne girman su wayannan kamar ka ɗauki zobe ka jefa ne a cikin a- a- hamada bai kamar kilomita 700 a samawatul ula daban wannan saman da aka sani daban amma waccan aka ce ba wanda ya san inda take shi kawai ya faɗa shi ne to watakila a irin wannan abin da kake faɗa watakila sai an akwai encyclopedia da malaman sciences na musulunci suka yi yana nan malamai 200 ne suka haɗu suka yi ta tana nan mujalladi wajen guda ashirin ne wataƙila in na samu nutsuwa sai a ɗauki ɓangaren ƙasa ɗin sai a yi nazari a kai sosai a game suka ci tunda in an zo a tafsiri aka faɗa haka wataƙila abin ba zai fito ba amma wanda suke sun san wancan za su iya fito maka da kowane irin abu filla-filla wannan katashe ne a tsimi za a bincika wannan ɗin in allah ya yarda abubuwa ne ga su nan kuma kaga kaf wal qur'anil majid ya suka ce ai abu ne da allah ya kewaye duniya da shi tawon kuma hamada ce ta kankara ta rufe duniya ta kare ta to kuma yanzu gashi an ga haka yanzu wannan ɗumamar yanayin ai ana to kankara ce take ta narkewa kuma take zama ruwa saboda da an labta ruwan sama a nahiya kawai sai ambaliya sai ce flat ya faru ko ina ya nutse ana ɗauko jirage na ruwa ana ɗauko helicopter ana ɗauke mutane kaga su tuntuni suka faɗi abin su sai kuma yanzu ilimi ya zo ake ta ganin hamada kankarar kamar yadda suka faɗa a cikin tafsirin ga ta tazo shine kuma wannan ƙasa ta mu daman ai a me nawa take a cikin alam bata kai kofar botul ba an dai ka ɗauki globe yadda yake bata kai kofar botul ba yadda ka san rairayi na kogi ka je ka bincika ka samu ƙwaya guda ɗaya tak haka take da za a cire ta a alam ba wanda zai ga wurbi saboda kankantar ta eh za a bincika wannan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri
eh za a zo nan da ake ciki ake ta koke-koken nan malam eh to sai a sa rai kenan alheri ne zai biyo bayan wannan Na'am.
da ce wannan yanayin da ake ciki ana ta koke-koke matsatsi da ake ciki da damuwa to sai a sa rai alheri ne kenan zai biyo baya
to ai ya ce wai matsatsin da ake ciki da koke-koke da ake yi alheri ne zai biyo baya to ba zan ce maka i ba ko a abin da nake so tukunna da farko shin idan mutum yana so zai ce mai duguri daga kano wace hanya zai bi zai bi hanyar sokoto in yi wasan kusa za shi in za shi sokoto ba hanyar maiduguri ai ba za shi sokoto ba haka ne kullum ma aka da ɗari ƙazalla wala ya nalin makasu da ƙalla au jalla idan musifa take faruwa ba fushi ba ne na allah kada ƙararrawa yake mu dawo kan hanya shin mun san arziki na bori mun fahimci cewa so yake mu dawo kan hanya mun yi dawa bayan mun yi dawa ko mun ɗimauta ka ga magana warware haka da ga dare kana hange masa asuba babu in ana son warware sai kowa ya yadda bai yi daidai ba kuma zai gyara a kan kansa kuma zai ɗauka a duk duniya ba kowa sai shi kaɗai in yalla ya tashi kiyama shi kaɗai zai tambaya ba zai taɓa tsammanin an halicci wani ba amma ya zama laifi tudu naka gano na wani take na gano na wani su wane suna kaza sai ba za a gyara ba za a gyara ba kowa sai ya yarda cewa shi ne da laifi yanzu ni in na ɗauka duk mutane ba su da kirki ni ku akan kaina na san inda ruwan sha ne wanda zai sha ne in abin sayarwa ne na san wato da wuri ba wanda zai sayi in banda allah ba wanda zai magana ya yadda kuma in zan zargi kowa kai na zan zarga amma in na fara ce a wane da wane wane to na sauka daga kan hanya kuma na sauka daga kan hanya so allah kai mun gafara sannan kai wa duk al'ummar musulmi gafara kowa ya duba abin da yake ciki ya gyara tsakaninsa da Allah subhanahu wataala ya gyara tsakaninsa da 'yan uwansa saboda babu abu mai matsala irin cutar juna ita tafi komai hadari hujjatul islami da gazali ya kawo wani- wata hikaya cewa zamanin daga cikin annaba alaihi salatu wassalam an yi wani zamani aka rasa ruwa aka dinga fita roƙon ruwa sai Allah ya wa annabin wahayi ya ce masa da al'umman nan taka za su dinga fita roƙon ruwa saboda ƙasƙantar da kai da tafiya a ƙafa har sai dunduniyarsu ta goge ƙashin dunduniyar ya fito sannan saboda kuka sai sai- sai hawayensu ya ƙare suna kukan jini ba zan musu ruwa ba ya rabbi me ya faru me ya sa sai ce cutar juna suke suna dainawa sai allah ya ju ya janye farin cutar juna ya kamata ku farka ku koma kan yadda magabatanmu suka rayu yadda magabatanmu suka rayu yanzu a nan makotanmu nan daga kafuta da tawon masu kudinmu na nan unguwar duk inda suke da shago ba sa karɓar haya duk wanda ya zo zai sana ce shiga ka zauna ka nemi abinci Ai, allah ya bani wadatar abubuwa ai ba sai na karɓi kuɗi a shago ba ya karɓo shi ke ne je ta yi idan wani ya zo yana hudda da shi ta cinikayya ya zo zai sai wani abu a gurinsa bakonsa ne kuma shi ba shi da irin abu ba zai rigima ya ce shi ma yana yi ba bari mu nemo a'a sai ya ce a kai shi gurin wane a ce bakona ne a yi masa da rahama za a sai masa da mai kyau a bashi kyakkyawan farashi in ya gama isiya in ya zo ya kawo wani abu ba zai karba ba tsakanin da kai kullum bakona ne wani abu zaka kada ne maka wannan zaka kawo na baka bai sannan shi da aka tura masa bakon ya ciniki da zai dauko na bai kawo ba zai karba ba shi tsakanin mu ba wani amma yanzu bakon mutum ya zo yana buƙatar abu sai je gurin wani ya ce to a ƙara masa kuɗi in an ƙara masa kuɗi a sayar sannan a ɗebo kuɗin ni a ban ina mutane za su tafi tsakaninsu da allah zai kyau da irin wannan babu mutuntawa babu amana babu, babu jin tausayi babu ƙauna sannan idan mutum ya gamu da wata matsala ko yana hudda zai hudda da wani mugun mutum ana kallo sai a masa shuru abinci ya fada sai ya karya a yi dariya maimakon daga cikin babin da shari'a ta ce za ka iya giba ka faɗa ba laifi ba ne in ka ɗan uwanka zai ma'amala da wani mugu zai cutatar da shi ka kira shi ka gaya masa shine nasiha ga ɗan uwa musulmi muna yin haka yanzu ba ma yi sannan mutum nan yau shine wanda idan kuna hudda da shi ga alamun wani abu ya same ka shi zai bi duk abokan hudda kai riga musu kai hankali da shi ya samu karaya kan ku saki jiki ya jefa masa shakku a kai har kasa ta kare makotaka ambata ta haɗu ta lalace yara ba wanda zai ce da su ikaza bar kaza ko an basu sun ɓaci makoci sai zo ya kafa wani abu da zai cuci makotansa ana kallonsa sauran mutane su dinga munafunci a yi shiru ba za a fuskance shi a maganin abun ba ina rayuwa za ta fi da allah ya yi mana wannan ne don mu lura to in muka ƙi lura to in aka yi rashin sa'a fushi ne kuma zai biyo baya domin lamla in za a ba su na ta darrahu ne aka kaskantar da kai a koma gare shi kowa ya gyara to sai ya janye amma idan aka ƙi to abin da zai yi fatahana alaihim abuwa ba kulle shi zai janye amma shigo shigo ba zai fi sai ga komai ya tafi ana ta munna hatta iza farihu bi ma utu akaznahum bagatatan fa iza fa iza hum me mubulisuna an saki jiki komai ya wuce dare daya zai wa duniya shiga sauri ba wani sake dariya saboda haka a wannan yanayin da muke ciki musifa ce allah yana son mu baya son mu gamu da shi cikin saba masa gyara yake so mu yi ba kokari ya gyara abin da yake tsakaninsa da allah ni ne gyara ko ya gyara mu iya harshen mu yau harasan mu dafinsa ya fi na maciji in wani ya zo gidanka ya jefa kalma ɗaya in kai sa'a shekara ashirin kana yaƙi kafin ka cire da fansa bakinmu ya fi na kura wari babu wanda ba za mu ɗauki kalma mu faɗa masa ba sahabin annabi sai su a gaya masa magana sharifi sai a gaya masa magana malami a gaya masa magana attajiri a gaya masa magana mai mulki a gaya masa magana duk wanda aga Allah ya masa rufin asiri to an hau kansa kenan al'umma ta zama haka falyakul khairan auliya su mutu ba mai kwanta sai wani da wani to yara ake bukata a yi sai abin ya zama jan kunne sai ya janye shi amma in aka ji to zai bude komai sai an saki jiki to kuma sai fushi ya sauka wallah kai jarabe mu da wannan wani magani wani magani yanzu kaga yadda mutane suke ce mutum zai tafi maka zai tafi madina jibgita ba ya tafi da ita wai kuɗi zai samu yanzu malam wannan ya kyauta madina ana ce man a hadisa fiha aw awa muhdisan fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina wani dai haifar mata da wata fitina ya shiga da wani abu da ba shi ake so ba la'antar Allah ko kuma ya bashi mafaka la'antar Allah da ta mala'iku ta mutane ta tabbata a kansa amma haka mutane suke tafiya ina magana a irin wannan fitintunu ga sunan iri-iri sai da miyagun abubuwa ɓannace-ɓannace a cikin gidaje kai ka ce allah ba aiko annabi alaihi babban abin da ifi komai haɗari a gurin shine sihiri da ake yau gidan aure sai wanda allah ya kiyaye kowace take da kishiya sihirce kishiya take ta sihirce mijin ta jefa cikin rashin lafiya saboda biyan bukatarta masu sihirce-sihircen suna nan suna kuɗi suke samu kora duk wanda ya fara ɗaga yana harkar kasuwanci maimakon ya roƙi allah ya bashi dukiya fiye da tawancan a sai je ya jefe shi yi masa sihiri ya kasara arzikin nasa ya koma gefe da shi kuma abin da kuma kuma wannan abin da allah wancan ya haɗu da shi ba zai ƙara masa komai a cin abin da allah ya rubuta masa ba iya abin da aka rubuta sa shi kaɗai zai samu sai dai tafi lahira da laifuffuka iri-iri a ƙarshe asarar rayuwarsa da komai nasa ita wuta in yi rashin sa ma ya dawoma to haka ake ta fama makoci shi zai cuna makocinsa a zo a ɗauke shi a ce sai an ba da kuɗi ya cuna makocinsa kama masa ransa ina rayuwa za ta wannan abin da yake faruwa ka ce ya zama alheri a bayan abin da ba mu gyara wannan abin ba sai mun gyara wanda duk ka kira shi ka ce zo mu hanya hada hanya arziki kana ba shi kuɗinka abinda dan shi da yan uwansa mai yago za su ce roƙon Allah ka ya fada kawai sai je cinye kuma mutum ka kira shi kuna abu kai ka ba shi kuɗi wai tashi zai iya juya ya samu ka samu ka kira shi zai dinga zage zage na cewa shi zai tara maka kuɗi ya saka maka kyashi sai ya saka abu ya karya abu ko a zo a ba mutum kuɗi ya tafi ya je wani abu ya faru ko a yi fashi a kwace kuɗi sai a zo a yarjejeniya da shi sai a ce to a yarjejeniya za ka biya kuɗi shekara ɗaya za a dinga baka kaya kana juya kuɗi kana sake juya amma za ka biya kuɗi shekara ɗaya in shekara ɗaya ta cika baka biya ba gidanka za a riƙe sai yadda in aka ba shi so ɗaya ya juya daga nan sai ake ba shi kudin sai shekara ta cika karɓar kudinsa ina alheri a wannan babu wannan kulawa muke sosai daga cikin masu kudinmu akwai alhaji na goda inda ya riga ya rasu bane na faɗa ba wani abu ne alhaji kansa an taɓa satan masa tayar babban mota wajen guda hudu aka kama baran aka kai shi kwalli da aka faɗa masa sai ya tafi ce ina yake aka wana masa ya ce sambata aka sa maka a baki na aike ka a dafa maka sata kai shuru ya ce har yaro na ne ni na aike shi ku sakar min shi aka ba shi ya dawo ya ce kai ai babu hankali kai irin wannan in wani abu kake so na talauce dame ka zo a baka kuɗi kai jari mu a irin kuɗin da fan biyar ya bashi ya ce tafi ka je kai jari aka ɗumin ya ce tafi to kaga da duk haka suke haka suke haka ake cewa mutane irin wannan in aka ba mutum kuɗi ya je ya juya in ya dawo ya zo da uwar kuɗi da riba ya zube su mai kudin ya kasafta ya dauki nasa na gaskiya ba zalunci ya ba wa abokin jiya na gaskiya a ci gaba shi ba zai ha'inci ba shi ma ba zai ba isa arziki yake ta haɓaka in ka ɗauko mugini in ya maka gini duk kawai san kowa ya san wannan sai ana wa mugini magiya ya sauko ci abinci ana masa magiya ina aiki sosai sauko ci abinci da kyar a ce a kyale nan je nan da ya sauko ya sallah ana cin abincin aka kawo goron nan nan da nan za su sake komawa to ina sai la'asar al'umma ta zama nagartacciya tana ta irin wannan amma sai a maja sai ta ba sai dai a yanka mutum adadin bulo shine kazan baka ba zai ba ina ina muka dosa ne kai kanka ka san wannan a ƙarshensa ba zai zama mai kyau ba in ba wannan muka gyara ba sai mun gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kare gyara mana Allah kare gyara mana Allah kare gyara mana da ba mu ikon gyarawa da ba mu domin ya tashi gyara mana duk share mu zai wala sai dai canja wadansu shi yasa ya ba mu ikon gyara shi yafi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yana cewa in wannan zai masa fada sai ce a gida aka sa shi aiki in ko je gida ce rahibi ne ya sa shi aiki sai ce ya aka yi haka ya ga alamun ai sarefa ce a nan ko kuma haka ya sa shi yi to na farko abin za ka lura da shi shari'ar wata addinin ba ta mu bace wannan faɗa wani abin da ya gabace mu ne shar'u man qablana ba kowane ake aiki da shi a cikin wani al'ummar za ka iya kallon sa da wannan ta fuska ta biyu kuma akwai inda shari'a ta yadda a yi ƙarya inda ta yadda a yi ƙarya shi ne wajen zaman aure ma'aurata ana iya yin ƙarya wani abu ya taso in abin ya fito ƙarara a wurin zai iya wargajewa to mutum zai iya sa kayawa a yaban da auren zai tsira ba zai mutu ba ko kuma zaman kamar da imamun na saburi ya yi ya zo yana zaune ya isa aure bai yi ba kuma ɗan gata an rasa yana za a yi da shi aure yaƙi sai wata mace ta zo ta durƙusa ta gaishe ta ce na haɗa ka da girman allah ka aure ni sai ce mata ya da je ina gige ta faɗi sunanta da gidansu ije gidansa ya faɗa ce to ga na samun wace aka yi ta munna aka je aka faɗa gashi gashi aka yi biki aka kai ta ran da amarya ta tare da auyamun ne sabu ya shiga ɗakin sai ya tabarar ashe irin jangaɓaɓɓiyar kuturwa ce jangaɓaɓɓiya jagab take mana ya ce sai ya ji kusan garwashi ya fi masa sauƙi amma ba ta taɓa gani ko a fuskarsa ba sai da shekara ashirin da biyar da ita ko kisha bai mata ba ƙarya yi amma ta haƙuri ya zauna da ita saboda Allah ta ce shi ne ce wannan abin da ne ko a lahira na san Allah karimi ne zai kalle ni da wani don shi ne yi haka idan wani izo zai cutatar da wani ka gan shi da makami shi kunci kaga inda ya yi gabar yana shigowa ina kaga mutumin nan sai ka ce gashi nan ya yamma sai ya bi shi ko wannan ya tsira ana iya yin wannan harkar da ta shafi strategy na yaƙi ba dama soja ya faɗi gaskiya ko shugaban ƙasa ko sojoji su faɗi gaskiya ba dama wannan ba daidai ba a shirye-shiryen da aka yi ba dama a faɗa sai a faɗi wani abu can daban wanda ba shi ba ne sai a bai zauna lafiya kamar yanzu a ce allah ya sauƙi a wata musifa ko ambaliyar ruwa ko ta gobara ta kokona abubuwa ta kashe mutane ko a wani tashin hankali da Allah sauke su jama'a so suke a ce in mutum dubu sun mutu a faɗi mutum dubu ita hukuma an mutum dubu suka mutu sai ta ce mutum uku ne suka mutu ita ce akan gaskiya wannan ƙaryar haka ake so ai hankalin kowa zai kwanta sai a zauna lafiya to wannan ka kalle shi a wajen maslahar addinin da ake so ya koya to shi sa ya tsora shi akan wannan cewa ya haka da shi za ka samu dama ka koyi abin da yake na gaskiya shi sa ya masa wannan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh